أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين ولا المنافقين إن الله كان عليما حكيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا كي wannan babban annabi ittaqillah ka ji tsoron Allah don ka dawama ala taqwahu bisa ga jin tsoron Allah wala tudil kafirina kada ka biye makafirai war munafiqina da munafiqai fima ya khalifa shari'ataka ga duk abin da ya saba ma shari'aka kakkabe musu inna allaha sanabi ubangiji kana aliman ya zama masani ne jama'a ya kunu da abin da zai kasance kabla kaunihi kafin kasancewa shi hakiman kuma gwani ne mai hikima fima ya halukuhu ga duk abin da ya halitta واتبع ما يوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا wata bi'i ka bi ma yi waha ilaika abinda aka yi wahayin shi gare ka min rabbika daga ubangijin ka ayil qur'ani shine alqur'ani inna allaha sunne dai ubangiji Allah kana ya kasance hadiran masani ne bi ma ya amalu daga abin da suke aikatawa wa sawratin a wani karatu bil fawkani yace ya zo a ce bi ma ta amaluna wa tawakkal ala الله وكفي بالله وكيلا wa tawakkal ka dogara alallahi ga Allah fi amurka a cikin dukkan al'amuran ka ka fawwala mu Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa mai tsarewa laka gare ka ay hafizan mai kiyayewa laka gare ka wa ummatuhu al'umma annabi tabawan masu bi ne lahu gare shi fi zalika kulli a cikin duk wannan abubuwan da Allah ya gaya mai ma ja'alallahu ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الليل تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي سبيل ما جعل الله لرجل ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ai Allah bai sanya ma wani mutum zuciya biyu ba cikin cikin shi raddan wannan mai da zance ne alaman kala ga wanda ya faɗi haka min al-kuffari a cikin kafirai yace inna lahu qalbayni wai shi yana da zuciyoyi guda biyu ya aqilu bi kullin minhuma yana hankalta kowane abu da kowace ɗaya daga cikin zukatan a falala fiye min akali muhammadi wanda hankalin shi wai ya shi hankalin annabi muhammadu kuma da ala azwajukum Allah bai sanya mata cikin ku ba allahi waɗannan ya zo ga hamzatul ya'i da yamma ya'in na alhamza au bila ya'in ko ko ba da ya'i ba allahi tazaharuna waɗannan da kuke yin zihari ya zo bila alifin ba da alifi ba kaba da ha'i gabanin ha'i waje ha ana iya zuwa kuma da alilin wata wasaniya ta ta'i na biyu fil asali a cikin asalin karatu mudu ga matun ana tun kwada ta ne fil za'i a cikin za'i waɗannan da kuke zahari min hunna da gare su bi kawalil wahidi da faɗan wani ɗai masalan ga misali li zaujatihi ya ce ma matatai an ci alayya ka zahar ummi wai bayan ki kamar bayan uwata ummahatukum su ne iyayen ku mata haikal ummahati kamar iyaye mata fi taharimi ha a cikin haramta wa ta zalika da wannan la'addin zalika saboda wannan ya ƙetare iyaka ana yin haka fil jahiliyyati a cikin zamanin jahiliya da laƙar sai zama saki wa innama tajibu bihil kafaratu kafara ta wajaba ga duk wanda ya yi zihari da sharɗihi da sharuɗa ne kama zikira kama yadda aka ambaci kisar fi suratul mujadalati a cikin suratul mujadalati wa ma ja'ala adiyakum ai bai sanya ƴaƴan nan naku watan da kuka rena jam'u da iyin jam'i ne na dan da aka rena cikin gida kamar bawa wa huwa man yad'a li ghayri abihi shine wanda ake kiran shi da wani suna wanda ba na uba ne ba ibn allahu sai ce ɗana ne maimakon ɗan ɗan ɗan uwana abu na akun kada ku ku maishe su kamar ƴaƴanku hakikatan na hakika zalikum qawlukum wannan shine zancen da kuke yi bi afwahikum da bakunanku ayil yahudu ku yahudawa wal munafiqina da munafiqai qalu sun faɗa su yahudun nan da munafiqan lamma ta jawwaza sallallahu alaihi wasallama zainab bint jahshin lokacin da manzon Allah ya auri zainab bint jahshin allati kanat imra'atu zaid ibn harisata lokacin ko da can ta zama mata ce ga zaid dan harisata allazi tabannahu nabi sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah ya rene shi a gidan shi shi zaidun nan kalu sai su yahudawa da munafikai suna faɗin cewa wai muhammadun annabi muhammadu ta zawaja ya amari imra'ata ibnihi mata ɗanai ba aka zaba humullahu ta'ala nan take sai Allah ta'ala ya karyata munafikan nan da su yahudawan fi zalika a wannan magana da suka kaga mu annabi wallahu yaqulu al-haqa Allah shi ke faɗin hakikanin yadda lamarin yake fi zalika a cikin wannan wa huwa ya hadis sabil kuma shine mai shiryawa bisa ga tafarki ai sabil al haqqi tafarki wanda yake na gaskiya lakin ud'uhum ud'uhum li abaihim huwa aqsad inda Allah فإن لم, تقو... فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وما واليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما لكن سنير da lamari yake ud'uhum ku kiraye su da aba'ihim da iyayensu huwa kasad wannan shine mafi adalci a adal shine mafi zama adalci inda Allah a wajen Allah wa in lam ta'lamu aba'ahum ko da ba ku san iyayensu ba fa yawanukum to ƴan uwanku ne dai fi dini ga sha'anin addini wa mawalikum kuma barorinku ne ai banu amikum ƴaƴan danginku ne na wajen uba walaysa alaikum janahum laifi bai zamo ba gare ku fi ma a haɗa atom da abin da kuka yi na kuskure bihi da shi fi zalika a cikin wannan magana walakin sani fi ma ta'ammadar qulubukum fihi ga abin da zukatan ku ta yi ganganci a cikin shi wa huwa ba'adan nahai shine bayan an yi hani ku dawo kuna maganganu wa kana Allahu ghafuran Allah ya zama mai yawan gafara ne lima kana ga abin da ke faruwa min kaulikum na maganganunku kawalan nahayi kafin a hana kuyan magana rahiman kuma mai jin kai ne bikum gare ku fi zalika a cikin wannan annabiyu annabiyu awli bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummatuhum wa wa ummatuhum وأمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا annabi annabi aula shi ya fi bilmu'mini daga mu'minai min anfusihim a cikin kawunansu fi ma da ahum ilaihi ga abin da yake kiransu zuwa gare shi wada atuhum anfusuhum kuma rayukansu tana kiransu su kuma ilahi lafihi bisa ga su saba ma kiran nan da manzon Allah ke musu wa azwajuhu mata ne ummahatuhum uwayen mu'minai ne bi hurmati nikahihin alaihim cikin cewa Allah ya haramta a aure matar annabi bayan ya tafi gidan rahama wa ulul arham ma'abuta zumunci ai zawul qurbati sune ma'abuta kusanci ba'alum sashen su aula shi ya tubi ba'alin da sashe fil irsa a wajen gado fi kitabillahi a cikin littafin Allah min almu'minina daga mu'minai wal muhajirina da waɗanda suka yi hijira ai min al-irsi na sha'anin gado bil imani da bayar da gaskiya wal hijrati da kuma yin hijira allazi kana awwal al-islami wadda ta kasance ta faru a farkon musulunci fa nufiha sai aka shafe hukuncin wannan aya illa lakin an taf'alu cewa ku aikata ila awliya'akum zuwa ga masoyanku ma'rufan aikata musu abu na alkhairi bi wasiyatin da yin wasiya fa ja'izun wannan halan ne kana zalika wancananka ya kasance ai na sahula irsi shine shafe wannan na gado bil imani da bayar da gaskiya wala hijrata da yin hijira da irsi zawil arhami saboda gado na ma'abuta zumunci ya zo fil kitabi a cikin littafi masduran wanda yake abin rubutawa wa wari da bil kitabi ana nufi da wannan littafin fil maula aini a cikin wurare biyu da ka ambata ai lauhul mahfuz shine lauhul mahfuz wa idza وإذ hadana أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وذكر كتنا إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم بجندا مكرب على قولين النباوة أين أخرجوا يا إن ستفتوا من صلب آدم لذا تقلنا النبي آدم كالزري كما قوايا زارة جمع زارة جمع إنين قوايا زارة وهي أصغر النمل شيني كان كان وتروروا ومنك تبغريك يا رسول الله ومن نوح da annabi Nuhu wa Ibrahima da annabi Ibrahima wa Musa da annabi Musa wa Isa ibn Maryama da Isa dan Maryamu mun rike alƙawari da an ya abudullaha cewa duk za su bauta mu Allah duka annabawan nan waya da u kuma za su kira mutanen su ila ibadatihi zuwa ga bauta ma Allah wa zikrul hamsati an baton annabawa guda biyar din nan nan adafil hasi ai adafi ne wanda yake nake bi alal ami bisa ga kowa da kowa wa hazna minhum misaqan mun rike alƙawali gare su galizan wanda yake mai tsananin ƙarfi ai shadidan wanda yake mai tsanani bil wafa'i da cikawa bi ma hamaluhu na abin da suka dauko alƙawali tsakanin su da Allah wa huwa al-yaminu billahi ta'ala shine rantsuwa da suka yi tsakanin su da Allah Allah maɗaukaki cewa za su yi musulunci za su koyar da musulunci sun ma a hazul misaƙi sannan suka riki wannan alƙawali ne ya sa'ala ليسأل sa'ina الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما liyas'ala Allahu sadiqina don Allah ya tambayi masu gaskiya an sidiqihim akan gaskiyar da suka faɗa fi tablighir risalati cikin isar da manzanci tabkitan dan kawai tawalil kafirina ga waɗanda suka yi butulci bihim da su wa adda ta'ala Allah ta'ala ya yi tanadin azaban alima azaba wadda take mai raɗaɗi lil kafirina bihim ga waɗanda suka kafirce masu mu'ulaman wadda take abin raɗaɗawa ko adafin wannan adafi ne ala a hazna bisa ga cewa ka a hazna ya يا ayyuhallazina أيها amanu الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi gare ku idh ja'atukum junudun lokacin da wata runduna ta zo maku min al-kuffari waɗanda suke na kafirai mutahazzabuna suna masu yin tanadi yau mahafar handaki ranar da aka tona rijiya handaku ba arsalna alaihim riyahan sai muka aiko musu da wani iska wa junudan da wata runduna lam tarawha wanda ba ku ganin su min al malaikati shine rundunan nan na malaiku wa kana Allah Allah ya kasance basiran mai gani ne bima ta amaluna ga abin da kuke aikatawa ditta ya zo da tayi a ce ta amaluna na hafrul handaki na tona wannan rijiya ta handaku wa bil ya'i haka nan ya zo da ya'i a ce ya amaluna min tahzibil mushrikin shine tanadin nan na mushrikai إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الهناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
irja'ukum bijan da sun ka zo muku min fauqikum ta birbishanku wa min asfala minkum da kuma ƙasa gare ku ai mina alal wadi daga saman wannan ku zazzabo wa asfalihi da ƙashiyan shi min al mashariqi ta wajen gabas wal magharibi da yamma wa izza gatal absar lokacin da maganai take wai juyawa malak take karkata an kulle shay'in daga barin dukkan komi ila aduwa ya ta dubi makiyanta min kulle janibin ta kowane shashi wa balagatul qulubul hanajira lokacin su kuma zukata sun kai karamkarama ta waya ai jam'u hanjaratin jam'i ne na makoshi wa hiya muntahalul qumi shine karshen makoshi ake ce ma hanajira min shiddatul hawfi saboda tsananin jin tsoro mutazunnuna billahi kuna kuna zato ga Allah zununan zato alamu hotalifati wadda take zaton tana sassaɓawa bin nasari sai ku yi zaton za ku ci nasara wal ya'asi wani lokaci ku yi zaton ku yanke kamana cewa ba za ku ci nasara ba hunalika to a wannan lokaci ne ya butuliyal mu'minuna Allah ya jarabci mu'minai hutubiru aka jarabce su le ya tabayyana lamukulisu min gairi don Allah ya gane wane ne mai imani wane ne butulu wa zilzilu an girgiza su hurri ku an motsar da su zilzalan girgiza shadidan mai tsanani min shiddatil faza'i saboda tsananin firgita wa iz yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا
وذكر كتنا إذ يقول المنافقون لوكشن ده منافقين suke fada wallazina fi qulubihim maralun da kuma waɗanda raunin imani yake cikin zukatansu ayyul ufu itiqadin shine raunin kyakkyawan kudiri suna cewa wai ma wa'adana Allah wa rasuluhu bin nasari ai da Allah da manzon shi ba su yi mana alƙawalin komi na cin nasara ba illa gururan ba ce wai da Allah da manzo suna rudin su ne ba dilan suna cewa wayannan ba magana gaskiya ba ce banna ce wa iz qala ta'ifatun minhum ya ahli yasrib la maqama lakum farju'u ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا أورات وما هي بعولة إن يريدون إلا فرارا
وإذ قالت طائفة yayin da wata jama'a ta faɗa minhum daga cikin su ayyul munafiqina su munafiqan nan suka ce ya ahli sariba ya ku mutanen tsibiri hiya arul madinati ita ce kasan madina kafin zuwan annabi ana kiranta da yasriba ne to zuwan manzon Allah aka ba ta suna birni aka ce mata madina walam tusrab ai ba a juyar da ita balin alami ta saboda wani alami wa wazan fi'ili da awan nan na fi'ili la muqama lakum ai babu mazauni gare ku ya zo bilan milmimi wa fatiha ai la iqamata ba ku da wurin zama wala makanata ba ku da wani bagiri anan farji'u ku koma ila manazilikum zuwa na ku masauki min al-madinati daga madina wa kanu sun zamo kuma haraju sun riga sun fita ma annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da ma'aiki mai tsira da aminci ila sal'in zuwa inda ake ce masal'u jabalun shi salwa din nan wani dutse ne harijal madinati in ka fito wajen garin madina da likitali sun fito nan domin yaki wa yasta'zinu fariqu minhum annabiyya wasu daga cikin jama'ar suna neman izinin annabi yin rujuyi a cikin dawowa ya kuluna suna cewa wai inna buyutana kaga dakunan mu a waratun ta zama tsirara gairu hasinatin ai ba abi katangancewa bane yusha alaiha muna jin tsoron a fada madakunan mu kada ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa ma hiya bi awratin dakunan ku ba tsirara take ba yana ma yuriduna ai abin ba wani abu suke nufi ba da suka ce ɗakunan suna tsoron a faɗa musu a suna ni ba su nufin komai illa tararan wai gudu son ke son su yi min alƙitali kada a yaƙi da su walau da ke zata alaihim min na kadiriya sun masu ilil fitina tala'atawa wa ma talabbasu biha illa yasira
walau duhilat ayil madinatu alaihim da an shigar da wannan birni gare su min a kadare ha daga sasanninta aina wahi ha san shi sasannin madina din sun masu ilu sannan aka tambaye su ay sa'alahu muddahiluna su masu shiga suka tambaye su alfitinata dan jarabawa a shirka shine aiki na kafirci la tauha wallahi da za su fada ma madina nan tun da shirka za a yi ya zo bil madda da madda wal kasar ko ay kasara ai a dauha da sun bayar da karfi na shiga ciki wa fa'aluha kuma da sun aikata abin da suke son su aikata wa ma talabbasu ai ba su zauna ba bi ha a gare ta illa yasiran sai zama wanda yake dan kankani wala kadakanu wala kadakanu ahadullah min qablu la yuwalluna ladbara wa kana ahadullahi mas'ula wala kada kanu hakika sun kasance ahadullah sun yi alkawali tsakaninsu da Allah min qabla tun gabanin haka la yawalluna al'adaba suka ce wallahi ba za su bada baya ba wa kana ahadullah mas'ula shi ko alkawalin da duk kuka yi da Allah sai Allah ya tambaye ka ana wafa'i bihi bisa ga cewa ka cika mashi alkawalin da ka dauko tsakanin ka da shi qul annabi ya masu lan yanfa'akum al-firar in farartum min al-maut أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا
قل يا رسول الله يا مس لن ينفعكم الفرار إن فرارتم إن كن gudu to gudun ba ya amfana muku komai min al-maut wannan gudun bai da hana a mutu aw al-qatali kuma bai hana a kashe ku wa idan lokacin na ai in farartum in kun gudu din ma la tumatta'una ba za a jiyar da ku daɗi ba da duniya a nan duniya ba a da shararukun bayan gudunku illa kalilan sai jin daɗi ɗan ƙanƙani a yi baƙi ya ta'ajalikun ɗan jin daɗin duniyar na sauran kwanakin da za ku yi ne ku ce lahira قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نسيرا قل يا رسول الله كجا مس من ذا الذي يعصمكم wane ne zai tsare ku ayyujirukum wa zai tserar da ku min Allah daga barin azabar Allah in arada bikum su'an in Allah ya nufi ya halakar da ku halakan shine ya halakar da ku wa hazimatan koko ya karya ko wajen yaki aw yusibukum bisu'in koko ya samun muku da wani mummuna shine halakar dai dan arada Allah bikum rahmatan wane ne in Allah ya nufi ya muku rahama shi kuma zai ce ya azabtar da ku hayran shine ya nufi alheri gare ku wala yajiduna lahum ba ka samu gare su min dunillahi wani Allah ai gairihi wani ne waliyan ba su da wani masoyi yanfa'uhum da zai amfare su wala nasiran ko ku wani mai taimako ya dafa ƙwallon ra da zai tunkuɗa wannan cutarwa anuhum daga barinsu kada ya alamun lahul ma'awiki na minkum wala ƙa'ili na likiwanihim haduma ilaina wala ya tuna ba'asa illa kalila kariya alamun lahul ma'awakina Allah ya san waɗannan da an ka tsare almusabbidina waɗanda aka tsare su min kuma daga cikinku wal qa'ilina da masu faɗa li'ihwanihim ga 'yan uwansu suna cewa wai halumma ta'alau ku zo ilaina zuwa gare mu wala ya tuna labasa ba suwa zuwa yakin nan ayal qitala shine yaki illa qalilan sai ɗan jama'a kaɗan daga cikin su su ma sun fita ne riya an dan riya wasu atan dan ji da jiyarwa a cewa na ya tafi yaki ashe ashatan alaikum فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة هداد أشهة على الخير أولئك لم يؤمنوا فعبد الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا
ashihatan suna masu rowa alaikum gare ku bil mu'awanati da barin taimakon juna jam'u shahihin wannan jam'i ne na mai qabru wa huwa halun wannan hali ne min lamir ya atuna wa idza ja al hawfu idan al'amarin tsoro ya zo ra'aytahum za ka gane su yanzuruna ilayka suna dubi zuwa gare ka ai ta duru a ayyunuhum idanu wasu tana kekkewa yawa ai kallazi tamkau wannan ka nazare kamar kallon aw kada wuranin lazi gusha alaihi lamautu kamar irin wawwai gawa wanda mutuwa tan mamaye shi ai sakarati yi shine maye na mutuwa fa iza zahaba lahu in kuma tsoron ya kau wahizatul ganaimu kallazi tamkan wannan ayanka nazari kamar tsokaci ɗauka da waranin lazi ya bisha alaihi lamautu irin kyakkyawa idon nan na wanda mutuwa can mamaye shi ai sakarati hici ne mayan mutuwa ana gani ana gani fa'iza zahabal haufu idan tsoron ya wuce aiwahi zatul gana'im aka yi hauzi na ribar yaƙi salakukum sai su zama suna cutar da ku azaukum suna cutar da ku aula rabukum ko ko su buge ku da alsanatin da halussan su hidadin masu kaifi ashe hatan suna masu yi muku qabru alal khair ga aikin alheri ayil ganimatu shine wajen ganima ya dalubuhuna ha da suke neman ganima walaika wadancanan kalami yu'minu wasu ba da gaskiya ba hakikatan imani na hakika fa habadallahu amalahum daga nan ko sai Allah ya bata ayyukansu wa kana zalika al-ihbadu shi wannan bata aikin nasu tunda munafiqai ne yasira abu ne mai sauki alallahi a wajen Allah bi iradatihi da nufin shi ya sabuna al-azab ya sabuna al-azab lamma lam yazhab
ya sabuna al-azab lamma yazhabu lamma yazhabu وإن يأتي العذاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
ya sabuna azaba waɗannan wani yanki na jama'a suna zato min al-kuffar daga kafirai lam yazhabu wai ba za su zo ila makka zuwa birnin makka da hausiyam saboda tsoronsu minhum daga cikinsu wa'in ya tila azab idan su jama'an nan suka zo karatar hora a wani shuɗi da wadda ayyata mannan suna gurin lau annahum da ka ce su dai baduna suna masu bayyanawa fila arabi a cikin larabcinsu na ƙauye aika ya nuna suna masu tabbata filibari ta azaman ƙauye yasu aluna suna tambaya ana amba'ikum akan labarin ku ai ahbarukum shine labarin zamantakewa kuma alkufar tare da katarancin walau kanu fikum hadhihi alkarata da a ce wannan kwanko ma wai ya kasance cikin ku ma katalu da ba a yaƙe su ba illa kalilan sai yan kaɗan ne masu fita yaƙin su ma riya an dan riya wa haufan da kuma jin tsoro mina ta'ayiri don kada a yi musu dariyan mugunta laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera laƙad kana lakum
laƙad kana lakum iswatun koyi ya zamo gare ku fi rasulillahi daga manzon Allah ya zo bi kasar lahamzati da yamma alhamza kisra a ce iswatun walam ha ko a ce uswatun hasanatun watan koyi mai kyau ya zo muku daga manzon Allah iktida'un shine yin koyi bihi da shi fil qital wajen yaki wasabati da kuma tabbata fi mawadinihi a cikin wurare ne liman badalun min lakum wannan musanya ne na cewa laqad kana lakum liman kana yarjullaha ga duk wanda ke tsoron Allah ayya hafu wanda duk ke tsoron Allah to ya koyi da manzon Allah wa yawmil akhir da kuma rana ta karshe wa zakara Allah kaseeran kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa bi hilafi man laysa kazalika sabanin abinda duk ba zikiri ba ولما رأى ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب يا عند سو مؤمني suka ga wancan yankin jama'an min al-kuffar na kafirai qalu sai suka ce haza wannan ma wa adanan lahu shine abinda Allah ya mana alƙawari wa rasuluhu da manzon shi min al-ibtila'i na jarabawa wa nasari da kuma cin nasara bayan jarabawa wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah da manzon shi sun yi gaskiya fil wa'adi a wajen cika alƙawalin nan wa ma zadahum zalika illa imanan wannan bai dada musu komai ba sai bayar da gaskiya ai tasdiqan gasgantawa bi wa'adillahi da alqawlin Allah wa tasliman da kuma miƙa waya li amrihi ga umarnin Allah min al-mu'minina rijalun saddaqu ma ahadallahu alayhi فمنهم من قبل نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال akwai wasu mazaje daga cikin mu'minai sadaku da suka gasganta ma ahadullah alaihi abinda suka yi alkawali na Allah tsakaninsa da Allah mina sabati shine cewa za su tabbata su tsaya ma'annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da ma'aiki mai tsira da aminci faminhum yana daga cikin su man kala na habahu wanda bukatar shi ta biya bi ma'ana mata wai da yaje yakin ya fita ne dama a kashe shi to an kashe au kutila ko ko an yaƙe shi ya yaƙa fi sabilillah a tafarkin Allah wa minhum a daga cikin kuma waɗanda suka fitan nan manyan taziru zalika akwai mai sauraren a kashe shi ko ya kashe kuma baddalu ai ba su musanya ba tabdilan musanyawa bil ahadi a cikin alkawalin da suka dauka tsakanin su da Allah wahum su bi hilafi halal munafiqina shine sabanin halin munafikai tsakanin su da mu'minai shi munafiki ya fita ne ba dan Allah ba dan riyadan neman suna
liyajziyallahu sadiqina bi sidqihim ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين الله يا haka ne dan ya saka ma masu gaskiya bisa dikihim da gaskiyar da suka yi wa yu'azzibul munafiqina kuma ya azabtar da munafiqai in sha'a in ya so azabtar da su din da an yamituhum shine ya kashe su munafiqan ala nifaqihim bisa ga aikin su na munafinci aw ya tuba alaihim ko ko ya karbi tubar su inna allaha sanadin ubangiji kana gafuran ne yawan gafara ne liman taba ga wanda duk ya tuba rahiman kuma Allah mai jin kai ne bihi ga dai duk wanda ya tuba ma Allah waradallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khairan wa kaffallahu almu'minina alqital وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا ألا نامير واغا ودن da suka yi butulci ayal azabu sune yankin jama'an can da suka yi munafinci bigai zayam da irin fushin su lam yanalu hayran ba su samun alheri muradahum shine ba su samun abin nufin su min zafari wai su samu rabbanta bil mu'minina da yaƙin mu'minai wa kafallahu al mu'minina al qitala Allah ya isan mummunai ga duk yakin da za a yi da su da zihi sai Allah ya tura iska ya taimaka ma mummunai wal mala'ikati ko ya tura mala'iku su taimaka ma mummunai wajen yaki wa kana Allah ikon Allah Allah ya kasance kawiyan ma'abucin karfi ne ala ija jama yuriduhu bisa ga samar da duk abin da Allah ya yi nufi azizan kuma Allah mabuwayi ne galiban Allah marin jayi ne ala amrihi bisa ga al'amari ne وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون والتاسرون فريقا وأنزل الذين ظاهروهم an saukar da waɗannan da suka yi zahari da su ma'ana suka bayyana min ahlul kitabi daga ma'abuta littafi ai ƙwarai zata su ne bane ƙwarai zata min sayasihim daga katangin nan su ai husunihim shine katangin nan su jam'u fi sakin jam'i ne na katanga wa huwa ma yutahassanu bihi wanda ake kewayewa da shi wa qazafar ru'ba Allah ya jefa tsoro alhaufa tsoro fi qulubihim a cikin zukatansu fariqan wata jama'a ta katuluna suna yin yaki minhum daga cikin su wa humul muqatilatu su ne waɗanda aka yaƙe su wata asiru na fariƙa kuma suna zaɓin wata jama'a minhum daga cikin su ay zarari shine waɗanda suke kuyangi wa وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطاؤوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرلهم Allah ya gadan muku da ƙasarsu, wadda ya rahum da gidajensu, wa amwalahum da dukiyoyinsu, wa arlan da wata ƙasa lam taɗa uha wadda buku take ta ba ba'adu bayan haka, wa hiya haibaru shine ƙasa haibara, ohezat an riki ita haibara ba'adu ƙwaraiza ta bayan bani ƙwaraiza, bukanallahu Allah ya kasance kadiran mai iko ne ala kulli shay'in bisa ga dukkan komi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna ummatukunna usrukunna sarahan jamila ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi qul ka faɗi li azwajika ka gaya ma matanka wa hunna tis'un su ne matan nan guda tara waɗa labana minhu min zinatu duniya ma laysa indahu wai matan ne suka ce ya rasulullahi mu dai muna son mu rika ado tun da kai mun ga ba falliya irin wannan sai Allah ya ce annabi ya gaya musu bai yi su dan haka ba in kuntunna turidna la hayata duniya ka gaya musu in kun kasance kurayewar duniya kuka zaɓa wazinataha da ado dan duniya to fata alaina ku taho kuma kunna zan jiyar da ku daɗi ai muta ata dalaki amma fa jin daɗin na saki watan sai in rabu da ku wa usarrihu kunna zan rabu da ku sarahan saki jamilan mai kyau ai wadalliku kunna min gairi lirari zan sake ku ba tare da na cutar da ku ba in rabu da ku ku yi ta ado Allah ya kera mu wasu daga aljanna wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wa daral lakirata fa inna Allah a'adda lil muhsanati minkunna ajran azima na'am wa in kuntunna in kuma ku matan nan nawa kun kasance turidina Allah wa rasulahu kun yadda ku bi abin da Allah yake so da manzo nai wa daral akhirati da ranar lahira ita kuke nema ayil jannatu kuna neman gidan aljanna to fa inna Allah ku fa sani shi Allah a adda yayi tanadin ajaran lada aziman mai girma da lamu husinati min kunna ga duk wadda ta kyautata aikin ta tsakaninta da Allah daga cikin ku bi iradatul ahirati ta yi aikin ta dan neman samun gidan aljanna a lahira ai aljannati shine gidan aljanna fatarnal ahirata sai matan nan suka ce ya rasulullahi ba mu san adan duniya mun zabi gidan lahira Allah duniya ba ruwan mu da adan duniya ya nisa ya nisa annabi man yati minkunna bi fahishatin mubayyinatin يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا
يا نساء النبي يا كوما تم منظان الله من يأتي منكن بفاحشة مبينة wadda duk ta zo da alfahasha tsakar sarari ya zo da fatahil ya'i wa kasarha ai boye nat ta bayyana aw hiya bayyanatun ko ko aka ga alfahashat tsakar sarari yula ab lahal azab to in Allah ya tashi mata azaba zai lonka mata biyu ne in matan wani ta yi aka yi mata azaba goma to su matan annabi in sun yi laifi aka lonka ne a yi musu ashirin bisa ga kaddarawa wa fi qira'atin a wani karatu aka ce yula ab maimakon yula ab ya zo bi tashbi da aishadda wa fi ihra a cikin wani karatu kuma aka ce nula ib ya zo da nuna da nuni ma'ahu tare da la'ab din nan sai ka ce no la'ib wa nasibul azabu shi ko nasabtan nan na azabu da kace aka ce la hal azabu li'ifaini za a yi musu azaba ne linki biyu ay li'ifai azabe gaire yanna linki biyu na azaba wanin su ba su ba ay misalaihi shine linki biyu tamka ɗayan nan wa kana zalika shi ko wannan ya kasance yasiran abu ne mai sauki alallahi wajen Allah. Amin.